الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau lahadi 18 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 18 ga watan disamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 79 daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'id shi'a al'isnai a shari'a su'alin wa jawabun wallafan abdulrahman buna sa'ad buna ali a shasari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da farko ina son jama'a mu ci gaba da gode ma Allah da Allah madaukin sarki mu musulmi ahlus sunna yanzu waɗannan abubuwan da ake faɗi cewa ƙidu ne miyagun aƙidu kuma wanda 'yan shi'a suke da suka ƙudurce suke addini da shi wai abu ne wanda duniya sun haɗa kan cewa ba daidai ba ne ɓata ne amma ji mutanen sun rike wannan abun ba canji ka gode ma Allah da Allah madaukin sarki bai yi ka cikinsu ba kun gane kalli da suke da yawa a duniya amma duk sun yadda da waɗannan abubuwan kuma sun yadda suna mutuwa a kan shi kuma abu ne wanda Allah madaukin sarki yake fushi da shi kuma yake fushi da mai yin shi da Allah madaukin sarki ka ahlus sunna yayi ka wanda ka baka da wannan miyagun aqidin kamata ya kullun karɓa gode ma Allah akan haka don baiwa ce Allah madaukin sarki maka wanda in aka barka da kudi baka iya siyo ta in dangi kake da su masu kwazo da abin da ba su iya maka baiwanta gaskiya al'amari wajibi ne gare mu mu gode kuma mu yaba mu Allah madaukin sarki wanda ya mana wannan baiwa Allah madaukin sarki ya kyauta idan mun fahimci karatun da muka yi a baya a tambaya na 18 malai yana cewa ne matsayin a'imma na shi'a dangane da irin maganganunsu aka ce ai ma maganganunsu daidai yake da maganganun Allah ai mun karanta wannan ku cewa idan imami ya faɗi magana idan wuyanka ya ƙarfi kana iya matsallaka ce Allah ne ya faɗa sai malai ce ta'arud ga karo rawar kulai ne nafsuhu an abi abdullah alaihi salam kulai ne da ya faɗi wancan maganan sai kuma gashi ya ruwaito wannan inda shi baban abdullahi da aka ce wai ya ce idan muka faɗi magana in ma ka so ka ce ka baban mu annabi ne ya faɗa kuma ka ce allah ne duk baka yi laifi ba to kulai ne ya ruwaito yana cewa iyakum wal kadhibil mubtara'u ko ka shedunku da yin ƙarya ta ƙirƙira ƙila lahu sai aka ce wamal kazabul mubtara wannan wani irin ƙarya me kake nufi da ƙarya na ƙirƙira ƙala ya ce an yi haddithakar rajul bil hadis mutum ne zai zo maka wani karatu ko wani bayani fataturkahu sai ka aje shi wanda ya faɗi magana wa tarwiyahu an alladhi haddasaka anhu sai ka ruwaito magana kun gane daga wanda ba shi ya karantar da kai ba kun fahimci magana da yake magana yanzu idan na faɗi magana ko ni na faɗa to su a ƙidansu in ni ɗaya daga cikin imamansu ne kana iya aje ni ka ce ma annabi ne ya faɗa to wannan ƙarya ce 'yar ƙirƙira wanda ya faɗi maganin shi za ka ce ya faɗa amma kuma ga shi a bayan mai suka ce an ce ka ce annabi ne ma ya faɗa ko kuma ka ce me ka ce ma Allah ne da kan shi ya faɗi mun gano wannan da kyau ku to barin wanda ya ruwaici magana ka ruwaito zuwa ga wani shi to wannan ƙarya ne ko a ce imami ya faɗi magana sai ka ce ali ne ko husaini ko wa ya faɗa wannan ƙarya ne haka 'yan shi'a suke yi a yau mutum zai zo zai faɗi magana ta ƙarya sai zo sai ce imamu wane ne daga cin imamansu ya faɗa kuma imamin bai da masaniya kan wannan magana har ma ya mutu yasa an ka ce aina zan ga wannan magana bai yi nuna maka wannan yasa idan kana kalubalantar shi'a da irin waɗannan maganganun ba su kallon dalilinka sai zai ta musu da in ga kuma ba ka da ganewa ko to sai ka biye ma musu an gano wannan da kyau ko to wannan ƙarya ce babba wanda ya faɗi magana shi za ka danganta maganan gare shi wannan bayani karanta usulul kafi jiz'in farko shafi na 41 a lamba disinsu na sha biyu babu riwayatul kutub wal hadis wa fadlul kitaba qalu al imama idan hiya imtidadun wa istimararun lin nubuwa suna cewa ai imamanci ci gaban annabta ne yasa idan imami ya faɗi magana kai tsaye kawai ka ci annabi ne ya faɗa kakka ji wani abu kawai sau da cigaban annabta ne yayi an gano wannan da kyau wannan bayani sun yi a cikin a ƙa'ida shi a fi thubutul jadid fi thawbihil jadid a ƙidin shi'a cikin sababbin tufafi a shafi na 95 fasli na uku da yake bayani akan imama li'allamatihim muhammadun rida al-muzaffar wanda ya rasu hijira 381 وقال إمامهم الأكبر الخميني akwai babban malaminsu imamunsu jibgege na wannan lokaci kwameni a faɗi da hausa kun gano wannan da kyau ku ya ce inna ta'alimal a'imma ka ta'alimil qur'an karantarwa da limamai suke yi ko to kamar qur'ani ne la ta khusu jilan khasa ba wani set ne kawai na a imma ne suke da wannan falalan sha maganin su kamun qur'ani ban wa inna ma hiya ta'alim lil jami' fi kulli asarin wa misrin wa ila yawmil qiyamah wannan karantar wanda yake zama kaman qur'ani to ya shafi kowa ne a kowane zamani da kowane gari kuma har zuwa tashin kiyama ya jibu tanfidhuha wattiba'uha duk abin da suka faɗa ɗin nan mai kama da ƙur'anin nan in ji komeni to wajibi ne in umarni ne a zartar da umarnin kuma abu maganan dole yanzu kamar shi cin da imami ne ko to duk abin da ya faɗa kamar ƙur'ani ne dole ka bi na kowane zamani kuwa so da shi yanzu a matsayin imamancin shi ko to yana wakiltar mahadi ne to haka duk wani imamansu da za a ce ayatul lahi wani to maganar shi daidai yake da kulhuwan lahu haka ake son a gaya maka yanzu ku musulmi kun yadda eh la shi kyauta duk wani dan shi'a da za ka gan shi a duniyan nan wala ya yadda da abin da ya wuce wannan ba sadan batar da shi shi sa na bude mana da cewa mu gode ma Allah da Allah madaukakin sarki taimake mu wallahi ba mu shiga wannan ruruman shiriritar ba kuma Allah ba karfin ka bane ba dabaran ka bane in Allah ya so wulakanta ka kawai sai ka tsince ka a ciki wallahi wallahi mala Allah ya kiyaye wannan bayani karanta hukumatul islamiyya shafi na 116 zuwa 117 nizamul hukumin islami mu'ayyadun akhar lil imam al-akbar al-khumaini wanda ya rasu hijira na da shekarar 1409 yau shekarar shi da mutuwa 20 da 30 da na kullum safa 1409 a ina 29 ne shekara 29 da mutum kwamini kun bayanci wannan kwana-kwanan ne ya faɗi ta littafi ne ya rubuta yana bayani a kan wilayatul faƙai wanda ya kamata ya zama jagoran al'umma ya zama malami ne wannan magana ne na gaskiya fa amma a cikinta sai ya makale a karkashinta kamar yadda suke cewa kalimatu haqqin urida bihal batil kalman gaskiya ne amma banna aka nufa da ita to anan ne sai makale dinga zagin annabawa da mala'iku yana faɗin kowace irin ka tobara da sha kwakuwa game da Allah yi ta abin da ya so ya faɗa kawai ya ƙare ya dai je haɗu da shi Allah ya sa mu dace waya ƙula shehuhun jawadil mugniya muhammad jawad mughanniya قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العليم maganan masumi da umarnin shi kai tsaye kamar maganan Allah ne in suka ce masumi a nan to suna nufin imamansu sha biyu amma yin duk an alhawa ko shi ma imami bi magana kan son zuciya in huwa illa wahayin yuha akwai wahayi ne aka yi mashi jiman ƙarya da aka kalimata haƙƙin zonin ƙur'ani ne amma wacce maganin ta baya ta kuma me ƙarya ce Allah ka shiryar da mu kaga mutumin da kake ganin shi kaman mutumin arziki kaman mutumin arziki yazo yana faɗin maganganu irin wannan da shi kanshi ya san arne ne fa ka wannan ka karanta littafin Khomeini mai suna al-Khomeini wa daulatul islamiyya shi wancan mutum ya rubuta wannan Khomeini da daular da ya kafa ta musulunci ko muka ce wa daulatul shi'iyya so da ai ba taba kafa gwamnatin musulunci a Iran ba tun bayan sahabbai daula ce shi'iyya shiyanci kuma ba musulunci bane shafi na 59 kun gani a wancan fa shafin na hamsin da tara nan ne ya ce wa inna min zaruriyati mazhabina anna li a'immatina maqaman wa darajatin samiyatan la yablugha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wa yana daga cikin abin da kowa ma ya zama ya kamata ya sani cikin aqidansu na shi'a imamansu suna da martaba da darajar da annabi na kusa da Allah manzo ma bai da ita haka mala'ika duk da girman kujeran shi kowa bai da irin wani a ta'alik malici ga ɗan ta'aliki annasun nabawi istamarra fi itiqadihim hatta akhira immatihim wai nassi annabawiyu na annabta yana sadaɗawa yana tafiya jikin a'immansu har zuwa ƙarshen imamansu wahalintaha wujudal a'imma fi itiqadihim mala yace to wai a aqidan su an kai karshen waɗannan a'imman wa inna hadhihi riwayat as-sariha fi istisaghatihim al-kadhib buwahun sarahun haisu yansibuna mathalan li ali ma lam yaqulhu mala yace domin wannan riwayoyi qarara suke da suke kwararowa akwai ƙarerayi a fili wanda duk mai hankali yana ji ya san ƙarya ne ta yadda suke danganta irin waɗannan maganganu zuwa ga ali balƙalahu ahadu ahfadihi kwace ɗaya daga cikin jikokin shi ne ya faɗa bal huwa aula kama fi riwayat sabiqa kamar yadda za a cikin ruwayan baya suna cewa duk maganan da ka ji mata burge ka ce kawai so suka faɗa kuma dai take da magana annabta shi maganganun ba su kare ba ne har yanzu kuma har gobe har jibi ɗan shi'a in ya miƙe zai magana wallahi yana ƙirƙirar sababbin maganganu na ƙarya ya ce imaman sun faɗa kuma da haka suke gina addinin waɗannan wawayen da ke gunsu son ka ce ka gode ma Allah da Allah bai ka a cikinsu ba in ba ka yi mamaki ba wai duk yawansu da hankalinsu da masanansu wai ba wanda ya iya gano abin da suke wai ba daidai ba ne kun gano wannan har yau ba wanda ya iya ganowa kuma suna ta tafiya sun yadda su ta mutu akan wannan banna kuma wannan wa'azin da wannan kiran fa ana yi lela har kuma suna ji to amma da yake in Allah ya batar da mutum wallahi ba mai shiryar da shi in kuma ya shiryar ba wanda ya sai batar da shi Allah madaukin sarki ya ƙara inganta shiryar mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum